don Allah ya yarda za mu tashi da rasu na sha bakwai kuma muna cikin kitabul iman babu ikrar da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila salawat wa fawd salawat mun da yi cikin dari da uku do bayan mun da guda biyu da muka ji yau za mu tashi a cikin na dari da hudu kuma da rasu na sha bakwai insha Allah ta'ala muna cikin kitabu kuma har yau babu ne za mu kira da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila sabawa da farko salawa malaika alhadithu mi'a wa arba'a hadithu na dari da hudu an yi da abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kara miki yarda an nabi sallallahu alaihi wasallam ka daga annabi kira da insha Allah tabbata gare shi yake ra'aytu laylata usriya bi Musa daren da aka yi Isra'ila da nuna da annabi Musa alaihi salam rajulan adam sai naga a cikin mutum ne adam asmarul launi ne adam wannan darwana da ba duniya yake so ka ku da sala to saboda haka Allah annabi Adam alaihi salatu wa salam shi kan ce cewa Adam shine akmarul lawni shi kala da take da shi ke cikin kala alƙaba shi ne kawai a wajen da ke wanka da wani annabi Musa alaihi salam ba bari ne da kan ba kuma ya bani ya fi kama da wanka da wani kawai to shi ne yake cewa duwala sannan dogo ne jaban gaji ko kuma ba kamar yadda muka ji a jami'in ba Madina na annaba ko da da da ba ku yace ba kai da wa ko ko kaji da gaji da kaji da kira to gwai to kamar yadda kake samu wani gaji musamman namu ne na kasar Allah ya san sannan da to shi ma gaji da ko wannan nan annabi Musa alaihi salam to shi ne da yana da dauraron wato dan na daddan gari fa annahu min jali jumu'a kai sa ku yana daga mutanen bani jumu'a su kuma mutane ne a yana to yana kama da mutanen wannan gari to shi ne wato bani jumu'a shi ne ka annahu min jali wato jumu'a saboda mutane ne da suke tsawo kuma gashin irin yadda aka ba da wannan sifar kusan a wannan yanayi ne shine jaruwa ka to sanai ke cewa wala aiki ka sannan bayan annabi Musa alaihi salam na kuma annabi Isa alaihi salam rajulan marbu'a shi kuma mutum ne da kafiya na a labarin Isra'ila ne ke bayarwa sama yana ba da labarin yadda ya annabi Musa a sama ta shida da kuma yadda ya annabi Isa alaihi salam shi ma a gaba kai to sai ki cewa shi kuma annabi Musa alaihi salam shi ta kai marbu'an kata tsakiya shi ba dogo ba shi ba gajere ba shine marbu'a ai marbu'ul qalbi sannan maka kai kai jin halitta da ilal umrati wal bayat sannan shi kuma kalanta wato yana yana da kudanci da jaje-jaje da kwarkwaro haka bai sun kara kallo a turawa ma kara kallon za ga turawan kowane bangare ko da farare ne kan akwai da kuma za ga sun buka ba da jari to saboda haka shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake bayani akan sifar annabi Isa alaihi salam saboda ba sanan jira da daji biyar wakati domin a tafi yake habbaya kaga sabanin annabi Musa alaihi salam na uku wa ra'aytu malika a tafiya da aka yi da Isra'ila na ga malika bai ba malik ba ya ga malik khadin nan wanda yake kula da ta da Allah yake ya malik ya kabe are da rabbu dan mutara su dikira su ya kai malik ka roka wa ubangiji su tin ki rawo ka Allahu na sai ki kala da kun ba ki ce da karshe Allah ko ku zargi wato zai ga ku a kira ku da wannan ba za ku kula to malik sunan da kira Qur'ani da hadisi shine ya karanta wanda jan abu da hudu annabi ya ce na ga dujjal me da ni ganin sa dujjal الدجال شيء على وزن فعال بمعنى الكذاب domin daga addajin ne kuma addajin ne yana rubun alkaji karya ya ce ce wa dijal addajal da yawan karya saboda wanda zai zo da Allah ne ya yi kai ku yi sai gaba jura addajal da yawan karya ba ma da yin karya da yawan yin ta inda ya rauna ya yi ba ka dijal shi ayati na gaji daga cikin ayoyi in ba ku manta ba surar da za mu biya Allah ya sani suratul isra shi ne Allah mai hukunci da ke ne subhanan ladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu limadha linuriyahu min ayatina to shi a wato a wato wanda jalibi ayati arahunna dudana daga ayoyin da Allah ya ce zai nuna annabi alaihi salatu wasalam lokacin da za a yi tafiya da Isra'ila لنريه من آياتنا دودنا لكي آيات الله يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أراهم الله يراه إذ دودنا آيات الله يمنع Dudinci ba za ta kun fiye da yadda yin misali. Kada ka kasance yin mai wato wajen wato wajen haɗuwa ne, a zamir ya auri da lamar fila abu adi mafi Musa, domin mu yi a cikin Islami cewa a ba annabi Musa Allah ya wannan magana salatu kun dini ne ne ne ta yi domin ya ya yi sallama haka sannan kuma ya ji Allah ya sama ta gida shi ne Allah ya tsare ku wato wajen haɗuwa da annabi Musa domin lokacin da annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ba da labari wato annabi Musa alaihi yana ba da labarin annabi Musa alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar ina hararo muku gurin da lokacin da yake dalla cikin kabarin to kuma ga ya ji a ran da kaba da gida kisa wannan tambayar da ne tsakanin da ya gabata an samu wanda so rubutu cewa suna magana ba ba shi ne sai guri ba ka kanje ake kai to amma kuma da ba ka nake so amsa da zan bayar a nan shi duk wani annabi duk wani annabi kawai amsa da za ka yi da ya ka dunni banda annabi da ya zo da kake kamar ne da yake gudu shine a Madina duk wanda ya yi haji zai ga gudu to dora duk gaba ɗaya da ne abai da ke go yawa gaba ɗaya da jita da ni sai dai ai illa ya kana zo a ce wasu duro lokacin da muna je zuwa da ba da hali kace kan dai lokacin da muka hutu mun je zuwa da ya yi kwana biyu ko uku mun karanta daidai gurin da kuke taɓa yi a kan wato yadda kwanu Isra'ila suka wahala a daga Musa. Muka ce a wani shekara a wani da suke tafi mun zuwa a nan da kuma Ko a wannan lokacin ya rasu aka wuni. To saboda haka za ka je zuwa ka ce a sham ya rasu amma guri ba kamar ne kamar da za a ce za a buɗe ga wannan wajen san duru. Ta iya cewa an buɗe ga gurin dutse amma wanda makabarta wallahu a'lam. shine kawai wato abin da ba wai ke zo mutane da ba wanda idan duk wanda za a zo a ce annabi da ya mutu a waje kaza to ana wata da tayi ba za ka iya samu ko ba za ka iya ta amma wanda za a zo suna tafiye da biya kada ko suna karanta da wasu da kawai a ce ba annan kabarin annabuwa ne ba ka da kawo ko ba za ka sai tarihi ya tabbata amma wannan bayanan da aka yi kuma daga dani da ba da aka rubutu shine bayanan da ba ya rubutu to ai tabbata kanki cewa daga ila annabi Musa alaihi salam ya fito shi da mutanensa Allah ya rubuta shi yake tabi baitul maqdis daga ila suka fito zuwa ila wannan tunanin da kai daga ila zuwa ila to akan wannan hanyar ne suke ta saka wangure suna guri da kuma ya wuce a kawai shekara da shi kenan kuma gurin da zai Musa ne da ya mutu ko ya rasu ba ba ya yi cikin dabbobin da Allah ya yi wa a kabari dan ba su yana zo wa ba shi ke nan to da Allah ya tafi da ina aina da Musa a cikin kabari ba ruwa wato Allah ya tafi da wannan ba ba ruwa ta ada da wannan yawa to shi ne yake cewa a Bukari ya fitar da wannan kitabu bai da kalmi babu idan kala ahadukum amini wal malaikatu fis sama mala ya fitar da wannan hadisi hadisi na dari da biyar al hadisu mi'a wa khamsa hadisi na dari da biyar an ji abbas an mujahid daga mujahid mujahid babban kalibin ibn abbas ne wanda sai da ya karanta littafin tafsiri daga fatiha zuwa nasu ta uku ya ji dawo a gaban ibn abbas shi ta tsara magana a cikin tabi'ai mujahid ibn jabal yana cikin manyan manyan malamai da an wuce da abai an zo magana tafsiri domin kan mujahid kan ke fare ko kare ce ko da inda ibn abbas mun kasance wajen abdullahi da abbas wata rana ba za ka rubuta jala almajiran da ke gurin kawai ya fara ba da labarin hujjar annahu qala na cewa wato wanda yake ba da labarin jiji ya kamata a wannan shi ne ruwaya bai ba da labarin jiji makdubun maktubun kai bai da annabi kaji a tsakanin gidajen cutar an rubuta kajin ya kaji kaula da alifin da fa'un da ramu kajin ismul fa'il a tsakanin gojin da an rubuta wannan bai da alin tsakanin idanun da kun ga nan zai kare da ba zuwa cikin dole a tsakiya wannan duwo ne da da da kai ne kun da yake maka tsari a ce wai idan sa tsakiya yake ba idan bigar ba kai za mu ce saboda haka idan bigar yadda kake da ramuka idanu da yaji haka bigar yake dai tsere na hagu wancan gaba ɗaya ya ce na dama saboda haka an rubuta tajir kafi a tsakanin wato kuwan idanu da makalin ibn abbas sai Allah ya ba jira duk wannan tunda shine malami a gurin sai yace lam asma'u ni dai ban zuwa gurin ba kun ga ku gani magana da kyau shi ne zuwa ba ce waye annabi bai faɗa ba bai ji ba domin haka yake da ba zai iya yiwa wato lokacin da Allah ne ya zo salati ba ko da sahabi bai duk abin da Allah ya faɗa ya rike don wata kila zan da faɗa ba shi da lokacin da kakashin suratul nur lokacin da sai da Abu Sa'id da kudi ya je yawa sai da Umar sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in shigo yayi sa uku ba ba ba shi ne ba je kuma yana da alaka da don wannan sai da Umar ya ji yana wani abu ya tori ya fara zuwa sai hangoyi ya fita daga gurin sai dai ta kuma ta ba dan bai tsara ka zo kuma ka tafi sai ce la da Allah alaihi salatu wassalam ya ce alisti hidaru kala neman izini uku ne da Allah yake wa yake da la kumurji'u farji'u huwa as-salatu in an ce ku koma ku koma saboda haka yace ya yi annabi alaihi salatu wassalam ya ce neman izini uku ne in baka samu izinin baka biya yace wallahi sai ka ga wa inda kai ko iyali kai wannan kariya yana zuwa ya zo samu sahabbai wata a zaune wajen gungun wata mutum biyar ko sama da haka ya zo gaban su a bakin yana da kankata suka ce ni ba ne ce kunji kunji kunji abuwan abu mota lafiya ne shi abu mota lafiya ne abdullahi ne kai to abu da yake gudun yana zaune a gurin yana da ƙananan shekaru sai ce da Allah ko da haka ko ni da ran Allah ya bada za a ga kaga eh da umar bi ba amma abu da yake gudun yana gurin sauran sahabbai sai to ji saboda haka zai iya yiwa a duwar abu wani da abu da amma su da zarar ya ji ana zuwa da aka ga ba ji sallah ba da bai ce ki mura da annabi ya fada shi sallah ba kuma ba abu da aka yi ba shi ke nan to saboda haka shi mura abba yake da duwar da abu ba walakin da qala sai yace ni a hadisin da nabi ya ce amma mu za ka annahu ka anni anzuru ilayhi da yazo ya bada labarin ya ce shi dai annabi Musa annabi ya ce kai ka ji ina ganin da yanzu idan Adam su duwari lokacin da yake gangarowa cikin wani kwari yulati yana kalbiya yana labai kallahu malakai wato annabi ne da Allah subhanahu yana bada labarin Isra'il da yazo ka annabi Musa a je da yazo wannan wani wadin azra ake kira wadin azra yace kamar yana gangarowa daga wannan gurin to kaga bai kore ba amma hadisin yana nan ya tabbata haka don wata ruwaya zuwa ne ta nuna cewa za a ga rubuta kafara kafin da bawun da ne hukun wancan kafir kafara baina alayhi tsakanin idanun su da saboda haka wannan shi abin da wato ya tabbata malam yake to a tare da wani bukari shi da yadda haji babu tanbiya idan hadara ke waje saboda haka wannan hadisin ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa sai hadisi na ɗari da shida na'am na'am a wannan tsakin kalin yaro zuwa baitul maqdis lokacin da aka ce su je baitul maqdis sai ya rasu su mutanen da aka bada su sai mu Allah ne biya ba su kamar shi sai Allah ya ce sai da sai tabiya wato da wadabi a wani waje da suke shekara 40 suna yawo har kusa da baitul maqdis sun suna zuwa to amma akwai wani abu da na manta ba faɗa ba annabi annabi Musa alaihi salam ya roki Allah Allah ya sa ya jabda a cikin maqdis saboda haka gurin da ya rasu bai da nija da wasu magani shikenan amma ina ne da shi gurin shine muka ce ba mu sani ba zai iya yi wa wasu malaman tarihi masu kwakwalowa sun zaru eh amma dai ya roƙi Allah Allah ya zai musu kusa da baitul maqdis kuma nan sai Allah ya kafa rayuwar yau shi za da bada misali ne kamar a ce a goran dutse amma wata makabarta shi ne abin tambaya الحديث مئة وستة حديث من دليل الشيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذوك لا لا إن الله تبدا غريب يتي ليلة أوتي به جرى دعوة إسرائيل به يتي رأيت موسى راجع النبي وإذا رجل ضرب sai daga mutum ne zarbu shi ne zarbu shi da mutum bala ne yake zarbu shi ne wanda wanda saboda rashin kiwon sa ba ka iya rena shi sai ka rika ganin ko ba za ka iya dukan sa shi ne garbin da yake kana ganin to an za ba ku iya dukan sa saboda wai da kira rajulun da nan ne wato rajulun da sakakken gashi ka annahu mai rijali da ruwa kaga sakakken gashi ba gaba ne ba shi ne ja'atin da yake bada a kan bayi da yake wato gashi na gaba ya kamar da aka bada da Allah ya da sallallahu bayan wato rani ke da kuma lokaci ba ga ji ba ki ku da ke irin ba wanda za ga kawai da an yi asiri da ma zo mutum farkon a yana da gashi da yawa sai dai ne kan kaba an gaban baya shine rage ka annahu yin rijali da ru'a kai ka ce yana da cikin mutanen da ru'a wasu mutane ne ba dogayen dubi kuma mutanen kirki daga mutum mutanen yawa ورأيت إيسا إيسا لا أنه إيسا جيما فإذا هو رجل ربع sai daga cikin mutum da ya tsaka ta biya shine marbu marbu'un da raba biya da rubun tsaka ta biya ahmar wanda yake rawi amma ya muka ba da ja barare ne amma wanda ya muka ba da ja lokacin ja ka annama karaja min dima saboda kala cikin zamanin ka gani ka dauka ya mutu daga dai me yasa mutum yake wato kaza zuwa gaja aiki jini cikin da yake nuna wannan bayan bayan ko to da kai ta ce abu daga daki wanda rana ba ta gaba dukan ka ba ujini ya ba gaba zaga to kamar ya fito daga daki haka kala annabi da alaihi salatu wassalam wa da azba waladi ibrahim yake duba annabi ibrahim duk yaran annabi ibrahim ba wanda ya muka ba da biyar da jiya da alaihi salatu wassalam to da annabi alaihi salatu wassalam annabi ibrahim annabi alaihi salatu wasallam duk yayan annabi annabi Ibrahim bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama da annabi Ibrahim ba annabi Ishaq ba bai kai annabi Muhammad kama da annabi Ibrahim ba shi da duk yayan annabi Ibrahim da kowa kama da annabi Ibrahim da yazo bayani kaga zanzan yace shi da zuwa daga kaza saboda goma jawabin ba mabiya ta kai kamar ka ba ne mu yake zumba wato ubitu bi ubitu bi ibnai sana ka mu da majidi ruwa guda biyu ko majidi guda biyu bi ari malamin cikin wannan majidin daya da yake akwai nuni wa bila qari qabru sai kuma biya kwariya guda biyu ko majidin ruwa guda biyu an kawo annabi alaihi salatu wasallam fa qala rabb ayyuhuma shikita sai malaika yace dauki duk wanda yake so a biyu nan kaga yake da annabin labana annabi yake ko na dawo ne fa sharibtu na ta fa sharibtu hu na kai fa kila ya ga da shi a fakkan jira bai wanda daga dauka ka dauki musulunci ka dauki riya ka dauki riya ka dauki dacewa shine da gida yace amma amalin naka law aqalta al-qadra jajiyar da dauka ga wasu ummati ka da duk al'umma ga cikin riya da ka da ja halaka gaba daya shine ga wasu ummati ka da al'umma ka sai ta halaka da ake jiya kuma ka ga da yanzu mutum zai je da sallah sai je to da jiya sai dai kaje to ya je jiya ji ya ga ba kokon ya ji to a dai da ko sai ya ya ina da magabata Allah wa alaihi wasallam kaza kaza amma annabi bai ta ba yace ga jiya ka dauka da lumma ka da harai shine ga wa ummatu da lumma ka da harai Allah ya kiyaye to shine wani da kamar da wannan gari da ke dali a hadisin anbiya babu kaulin Allah ta'ala hal aka ga hadisu Musa da kuma hukallan Allah Musa da Kalima hadisi na dari da shida ko kuma babu na hamsin da bakwai a nawa da ku je ya ga babban da haka babu fi zikirin masihi babu da yazo zai magana akan ambatan al-masihu ibnu maryam alayhi salam wal masihu dajjal da kuma masihu dajjal a to ne zai kira annabi ta masihu kuma annabi wato dajjal ma masihu to shine wani shi ta bayani an yi bayani da yawa amma abubuwa guda biyu ko uku za su yi bana suka ce wato shi ba masihu na annabi ta masihu barakatu ne wal huda ko masihu wal huda wal baraka masihu ne wato na shiriya da albarka ko kuma wasu albarka ta an samu shi ne daga asiyaha saboda rabin tsayawa annabi da guri da yawo da yake daga nan da koma ya abu ne da rubun ya ya buɗe ko ba sai ho bil hafi Allah yake yawo wa ka za ka wani yake ya ji guraye waye wani da gawo wani wani yake ke gurin ya duk wanda ya yawo ko a biya na biya ne kawai haka ce mutum ya zaga wato arewa arewa ba maso yamma maso kudu maso kaza shi ya zaga dole ya zaga kudu da wato kudu maso gabas za ga wani wanda ta dawo ban da wani yake zaune a gida balle tana wani kalla da yake tsara mu da muka tawo za ga wani wanda ta dawo ban ba to annabi sallallahu salam yana yawo shi za yi kira da masihu wato masihu bin maryam saboda yawon da rajin gaba guri daya shi za ka ce bai da har Allah ya dauke shi zuwa ga wajibi da gida ya wuce daga nan ne ta sannan wata da ta Allah madaukakin sarki an samo shi ne daga asiyamu a tarar buhoyin tallaka kunna an yi brila wa zuwa da tarar ne kunna mukrimati mu'minati kanitati ja'ibati adilati ta'ihati ta'ihati da Allah ya tsaro shi da yake yi canjawa wato annabi Ali sallallahu alaihi wasallam da bakali wannan suba shine aka ce ni yawan abu to aka ce ana cewa masu ne saboda yawan abu annabi da Ali sallallahu alaihi wasallam ne yawan abu sai da ake kiran sa wato da wannan wasu wanda ya daga cikin ba shi ne wato wani da mamduhun da juhun ana ce ne lokacin da zo da ruwan jinin haihuwa a cikin tsiyaro ya ma wanga ma an ja ba mun da masa a cikin sa shi za ki ce ba ku ce to wannan abubuwan guda uku ya yi ko hudu to shi kuma dujal ba shi kuma da kiran da dujal ne saboda masihu wato masihu galala wajen ko saboda wato wannan kafe ne da wato bata da shari zai ce wa duniya a kwana a kwana a annabi alaihi salatu wasallam yace kwana na farko daidai da kwana a wanda wata daya na biyu daidai da wato um na uku na ɗaya shekara ne na biyu wata ne na uku shine daidai da kwana bakwai kwanakin sati daya to saboda haka shi za ke zai je kowane gari yana kiɗa da bazu jala da za a je ciwo kayan kiɗa bazu jala da bazu jala sai a ce bajijala sai wa yake ce bajijala wannan kayan kika saboda bidal aka samu ake kadawar saboda haka zai ko kewa ko na gari wanda baka da wasila idan yaji jin tsara Allah ya zuwa mala'iku sun kewaye da ba zai iya shiga ba amma zai ta bugawa a jini duk na ga ina ka in ma jira cikin maka da wuri ne sai ki fito ki fita da jini amma zai shiga garin da ya ba saboda haka wannan shi ne tsawon bijan hadisi al-hadisi mi'a wa sab'a hadisi na dari da bakwai yana Abdullahi bin Umar ta Abdullahi bin Umar yake da karan Nabi sallallahu alaihi wasallam yau wanda rana Annabi alaihi sallallahu ya ambata baina zaharai na ko baina zaharai na a gaban mutane sai ambata ne almati ad-dajjal ya ambata dujal fa kana ji inna Allah laysa bi'awa to ku sani cewa Allah ba mu cikin sarki ba awar bane ba da ido da bane shine awa me yasa ake wannan bayani abu da kamar da kata da ya rawu a rubi da yayi gudu abbas yana cewa annabi alaihi salatu wasallam yake babu wani annabi da ya rubu da ka annabi adam ba sai sai da yake da al'umma ta kan ya rubu ba to mun ba ta wani mafi gani a duniya ga wannan ba babu shi da annabi ya koyi da mu karanta kiyaye ayoyi goma na farkon suratul wato tahajji kiyaye ayoyi goma kiyaye wanda zai ba Allah ko ka san ba abin ko kuma kanji kamar da hadisi ruwa ya tabbar da in dai ka kiyaye suratul tahajji ka san ba ne ka kiyaye kaji da yada to ana dan ana zara Allah ne ya yi da sirrin duka ko kuma yau karanta daga addu'ar da Annabi ya koyar a sallah Allahumma inni a'udhu bika min 'adhabi jahannam wa min 'adhabi qabr ko wa min kayin fitnat al-masih ad-dajjal daga jadoyin da muke kullun a cikin karshen tariya to kana yin wannan Allah da Allah zai kare ka daga sharrin dajjal na'am ko da sharrin da gaban kansa gaban saboda shi dajjal zuwa da karshen duniya daidai lokacin da ya zo ya jawo ta kawaba shi ma ke nan ne amma bai gaban kansa kowa independent kowa zama kanki in duwa da kowa da ya ga ga wuce dan an halaka an gudu garwa an halaka saboda haka kowa ne zama kanki Allah ya kare mu daga sharri duka yaji ne yake saboda zai zo shi shi Allah haka zai yi yawo saboda zai ka kai ruwa da raya yaji ruwa da faku wani abubuwan da kai da abubuwan ajabi zai ce mu da shi Allah to shi da Allah ne da zai ba wani annabi ba je ne ya gargada al'ummar da akan duba saboda jarin sa in Allah ya tsara mutum da yayi to shine yake cewa inna Allah laysa bi'awa to ku dai ku bambance cewa da yazo ku ganshi da ido da Allah ba baka ba ba ido da ido eh ala ku saurara innal masiha dajjal a'waru al'ayn ku saurara ku jiko dujal ido da ido al-yawm ba kuma na daba da dama ne babu kaga wanda yake cewa ido dai ne shigar ajiya ya ci gaba da yau wanda ko da ni ne ko da yake maka tsari yake wato ka Allah ka Allah ayrahu ira batan fasiya eh kai ka ne wato um idan kai ka ce wani bujajen ilimi ne da bara sai da ilimi ne da bara hujewa kaga ilimi ai idan idan ya huje ne yake zama ne yake zama ilimi amma asalin sa in ya huje zai zama da shi ko to saboda haka kai ka ne bujajen ilimi ne wanda ba ya mu cewa saboda za ga idan da ruwa ya huje gaba daya ai za ga wani abu yake koma to haka idan bujajen gaba ɗaya sai ya mu kawai to shine yake cewa um wannan hadisi akralahu al-bukhari fi kitab ahadith al-anbiya babu wasfur fi kitab maryam yace kuma akralahu imam muslim fi kitab fitan wa asra'i ta littafin da zai ko babu da magana akan addika cikin tulu da alamun jaji al-qiyam to a ci an kawo wannan hadisi hadisi na gaba alhadisu bi'a wa samaniya hadisi na dabi da kuma ana abdullahi bin umar kan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake a ranar lailata inda al-zawati fil malak Allah ma ku sarki ya nuna mu a wani dare ya nuna mu a wani dare ina bacci ko mafarki annabawa gaskiya ne sai na gani inda al-zawati a wajen sahaba fil malak sai fassara ba yake to Allah ya nuna mu fil malak a bacci ne gani fa idara ne adam sai na ga wani mutum adam mun fi adam shi ne kamar mutum ya kula da wankan tarwala ko ruwan jikin alkama ka ahsani ma yura min ulul rijal kai ka ce irin mafi dawo abu da kake gani daga wato wato wankan tarwala ta kula da na mutane a cikin tamu da kala to annabi Musa ya yi kala ya duk wanda ya kasance da wannan kala ya kowa kyau shine min udunin rijal daga wato mun kaddar wadannan mazaji ya guribu li matahu bayna mansubai gajin da baya yana sauka akan sallaman sa shine man bayna mansubai kuma amma ya dan lokaci da yasa rajin tsari ne sakakken dai ya tsuru ra'ahu ba gajin da yana kage da ruwa kamar ya fito daga wanka wadi an yadai alaman subai rajulai ya ga hannunsa wato ya dora hannayensa a tsakankanin kafaɗar mutum ne kamar yadda za mu kuma da mutum ne dai a dama dai a wuce ka dora hannayensa a cikin kafaɗar to ya ga wani mutum ya dora kafaɗarsa ne wannan tuba a kan wato tsakankanin kafaɗar mutum ne hannunsa a tsakankanin kafaɗar mutum ne wa huwa ya dubu bilbai yana kewa da ɗakin ka'aba wa kuntu sai na cewa mana haza wannan wayo a bakin yace wayo wannan kuma shi hada da fi abu da bari wannan da kake gani shine mace ibu da bari annabi ya dan maryam sun ba ra'ayi rajulan wara'ahu jahadan yace bayan haka kuma sai na ga wani mutum wato wara'ahu a bayan sa jahadan shi kuma yana da kudaden daji kadidan kamar irin daji ina irin wannan mutanen da za ku ga maza ne amma sai da zagi akwai wani suna da ake wasa ga mafi wasu wasu zuwa su da zagi ya suna dada dada suke kofi eh to sai ga zagi irin wannan da mu kan san da muna yara sai wani akai in ka ga irin wannan a to da ake to irin irin zagi sai dan shi da wannan shi kurkudadde sannan kuma da irin zagi da ba a awaran aini a awaran aini da yubda amma idan da da ba kuma a jiri ya kan ba da ido da ido da dama ta asbal wato ba aiki da ido da yace wannan da gani ya kuma bani shi shine akwai wanda ake kira ibnu kadan wanda tun a zamanin jahiliya ne sunan sa abdul uzza ibnu kadan sai ce ne mun kama da shi domin annabi ya san shi ibnu kadan da sai ce ne mun kama da abdul uzza ibnu kadan wa bi al-yadi alaman shi bai rajuli shi kuma ya danna hannayensa akan kafadar mutum daya ina irin abin nan da za za ga yara ban ga yara suna iya yin ba ban za ga za dora ba wanda za a yi in da yi wa kada sai ga mu ya dora hannayen da kan kama da yaro wanda za a yi ko ai ba kuma da kuma dole ne sai kai dora abu to yayi wa wani irin wancan har shi wannan ne ido sai shi ne wa bi an yare alamun ki bai rasu ko ga babban da annabi da annabi da mutum biye da shi kuma wannan abu ya zo ya dora akwai wani wasa ma da ake yi yake bai kwatan kwatan haka ke ke duhu bilbai shi ma na gaji yana cewa kai wa kuntu mana hada da shi kuma wannan wayi fasali sai suka ce almasihu dajjal wannan dajjal shi kuma dajjal mali ne bukari ya fada da shi a kitabu ali ibn abiya babu wasu sun kitabi mai muka zo a ta zuwa da wannan zuwa rayu za mu fara wato hikaito wannan abubuwa نعم Jilaibi? Yana yanayi da dujar? A'a. Jilaibi kuwa ana yi magana a kan jilaibi kamar zuwa su. Ta gani? Irin ɗanɗi ya ɗan mutane ko mai da cewa. Shi ne wanda annaba ne za su suna da tura ba. Baya kama da dujar. Na'am. eh amma abu ba me zai kara masa ba me me yake nuna ba abin da zai kara masa wannan abu da ya nuna kenan ruwa abin da ke nuna ne amma ba ta nuna wato ba ka ga abin da aka nuna ba shi ne ya zo ba ba yadda Allah yake ai ba ba haka yi ba sai ya zo wa aiki a gurin yawa shi wa da ya zo da yi a kaba ai ba da wazi ne ba wa da yake shi abin da irin wa yara suke wa da dara kubura kuma dolo ne shi ne ya zo cikin gini ne ya kawo shi gurin ba ibada ba to الحديث 109 حديث ندري لترى عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن عبد الله الله يقال ابو سيد دوسي يا جاء النبي عليه الصلاه والسلام yana cewa lamma kazzaba fi quraish lokacin da quraish ya suka kalle ne in ji annabi alaihi salatu wasalam yaji lokacin da Allah ya ce wa anjir asira takal aqrab kai wato wato gargadi ga danginsa al'akarabi ne wanda suke makusanta kun ga ya fara da gida an nan ne ba ta guda da suke da shi a ya hana da magana tabballa Allah ya raba mu da tabbata ya raba mu da hadi wa tabba saboda haka kuntu fil hijri yace na miki a wajen da ake kira hijri isma'il su wanda ya ce haji ya zan hijri isma'il asalin sa shi ne asalin wato tujen ginin ka'aba amma wanda ke da yake haji za su ga me yake faruwa a yanzu ba an ce wai duk wanda zai da wasu ya ce wa saboda wani lokaci ne wato ruwa ya zo ya rushe Ka'aba to da haka ruwa a tashi ginawa sai ta bar dukkan asalin gurin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya tasu kawai dinsa kawai Ibrahim shine wata rana da yake so da Allah ya ba da mutane a halin da ahli Ibrahim wato tawakkul da yi da sai na mai da Ka'aba yake yi da wanda ya zo da wani yanzu bai ce wa ya yi da Ibrahim ba to rabu Ka'aba ce wa yi da raka a yanzu ba an zo har shi ake hada haka ne yau eh tunda mu ba mu ba zuwa mu kai ba amma ni ala abubuwan da muke karanta shi ne har shi ake cewa yawa kuma abubuwan da muke gani a hoto har da shi ake cewa yawa ba wanda yake ratsawa da cikin zai ce zai cewa Ka'aba in mutum bai je wa ya haji ba to bai je wa sa'aba da kansa ka ga bai zuwa ba ta tafiyar da gara mutum kawai masallaci ne zaki da babu ya shiga ya buka ana ratsawa ne yawa to ita rabal da ujabi ma malama aiki hajji zai yi saba ni wa gani wala ba ka ga ji alaji wuziri ya ce zanta haka eh a wannan za mu zo kanka ai ba ba matsala eh za mu zo kanka saboda haka magana ce waye ruke yanzu tun daga rauza ma na zuwa da sallah anan ba mu da matsala a wannan insha Allah wanda ya diga kaba ba ya sallah ai wata ne ko duk abubuwa ne wanda abu ne ne to to sai ne sai ne a wannan hijira fajalallahu bi kun ga kan ne gaji suke to ya ga ne gaji lokacin da Abu Ibrahim da shi ai nan ba kare da shi ya kallon da biyar da biyar da dare ne wannan da irin jiki ba wannan haka ko ba to ba ita ba haka da ka ga da wa kai yake shi ya ga mu kuka da yake to sadaka gaskiya ba eh duk da ba mun yi ba a gurin ka ba ne ba da mun labari kai ka yi da kuma da abu irin abu da Allah ba ya tura ka kaji abin da yake wai kaza kaza kaza yake shi ya ga mu kuka yake wallahi gaskiya ida ya zama sabbi eh ki so da haka fajaran lahu bi baitul maqdis sai ta buza akuri annabi alaihi wasallam ta ce kun gaskiya ne in har gaskiya ne ka je baitul maqdis in har gaskiya ne an yi iradi da kai to ka ba mu labarin ya baitul maqdis take kai iradi daga kuwa to masallacin albarma zuwa baitul maqdis ba mu labarin ya gurbi kawai sai Allah ba mu sarki ya sa wa baji gaba ɗaya hoton da an tambaye shi cewa bangaren gabas na cikin baitul wakan ya yake zai ta bayani domin an buɗe masa hoton kawai yake gani shi ne yake bajanan lahu bi baitul wakan sai Allah ya mutu zan da baitul wakan ya buɗe masa kamar wato wato talabijin a gaban a gaban da yana gani yake faɗa dukku fa kubiru kawai dai na ci gaba ne da dukku wa kubiru da ci gaba da ba shi labari an ayati dangane da ayoyin ubangiji na lokacin sai wa ana anzuru ilayhi yace ina kallon bai zuwa gare su cikin da ta gaba da ko kai ko ko kullun cikin kofar bai zuwa gare su da kamar da yariya ai da yi ne kuma da kaza a yi sannan bangaren da ne abin da mutum bai yi ba ma wato wani ya ba a ruwa fara sai ya kama in kike tambaya akan kofa kace ya hukunci ne ke zai yi girman da kaza ne mita kaza ne ita kanta kofa sannan kuma fadin da kaza ne sannan mukullin da yake shi ne zai yi kaza kaza kaza haka ya rike ne a karaga hukunci da yake tayi ne ba babu ikirin da shi ne gurin mai mutum ya fita da shi a dawo imani dangane da wato babu da yake magana akan ambata annabi ya dan bari hadisi na dari da kai bale yake babu dikir sirratul muntaha banda wato Allah ji nan cikin jira ala gunira mutum da sabon babu da yake magana akan ambatan sirratul muntaha sirra muka ce magana amma wuriya al muntaha wurin cewa me da yake da muntaha da Allah yake inda inda sirratul muntaha inda hadin ladin ma'wa muka ce saboda kowanne mala'ika da matsayin inda yake tsayawa akwai malaikar da ba ya iya auren sama da daya ya cikin wurin da aka tsaye da shi wani ba ya iya ji da kai wani ba ya ji da kai malaika jibril shi ne wanda ya kowa wani ya ga din sa ke da rabu da ba ya ci da saboda haka akwai malaiku da suna kega wa wurare amma iya cikin su wannan an malaika jibril ba ya ji da shi ne magana shi ke to shi ne yake alhadisu ne wa ashara hadisi na 110 an yi mas'ud an abi ishaq al-shaybani daga abdullahi bin mas'ud daga dalibin sa abu ishaq al-shaybani kale yake ta hanci joro bini ubayd na tambayi joro dan ubayd an kaulin lahi ta'ala dangane da fadar Allah wa rabbul sarki fa kana saba kautai fa kana ya kasance saba ya kusantu kautai wato yadda kadan sakantanin baka da tsirkiya an gane ko ina ji da yawa ko ka san tsirkiya yawa idan fa da da ke daurewa kan jikin gofa din to to da ka ji abin da malamin mu na zo ke da yawa ne ne tsirkiya to fa kana kama kautai kusanci mala'ika jibrilu da annabi alayhi salatu wasalam ko kuma annabi alayhi salatu wasalam da ubangiji tare da yawa da yake gabani za mu zo gaban mutum cewa annabi alayhi salatu wasalam ya ga Allah ko bai gani ba shi da nan da wasan to ba kana saba kautai ne ba dole kun malamai dubo tun da ba a kan cewa ana magana akan tsakanin malaika jibril da annabi alayhi salatu wasalam shi ne zanto bai fi wato kan dai ba bai fi tsakanin gofa wato da ɗan uwanka ba da tsirkiya ba saboda kudancin da ke rubuwa wannan ta gaba akan kuma annabi alaihi salatu wasallam ta ce tsakanin ubangiji ba ɗaukakin sarki zatin Allah ba ɗaukakin sarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bi wannan tsakankanin ba au adna ayi ma'ana wa adna ko kuma mafi kusanci da haka ba ko mafi kusanci da haka nan ba magana muke akan annabi alaihi salatu wasallam ya ga la'a ya je ne gurin ubangiji ba kaga wannan ba mu da istiqlali idan ana magana akan malaika jibril ne to shi ne domin tun daga inda Allah ya magana a suratul nabi inda yake cewa can baya baya inda yake cewa zo mai rashin fattawa zo mai rashin fattawa to aya bayan ta nake so ku inda ya fara magana akan labarin shi kan Annabi sallallahu alaihi wasallam to in kai ka to wara da ana magana ne akan malaika jibril wa huwa bil-ufuqil a'la thumma dala fatadalla kuma Allah ya dauke zargiye da zai rage tuno inda nake so in kawo to shi ne yake cewa ba'au a fakana babu kautaini a wadina sai ne yake zabda wannan gurin kusa da allama hu dalilul quwa yawa cikin dalilul quwa allama hu dalilul quwa wanda ya san da Allah ne da Islam shi ne shadidin kuwa ba abokin karfi shi ne mala'ika jibril zumi rajin ma abokin nera shi ne wato halitta wanda take madaidaiciya kyakkyawa kyakkyawa halitta shi ne nera fassara kuma zubin gaskiya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla kun ga sau nawa ne annabi alaihi salatu wasalam ya ga mala'ika jibril a cikin shigar da take kiya da ni ta farko domin mala'ika jibril kuka buɗe da shi da ni ko da kuka buɗe da ya zoje sai ya zoje sama sai ya zoje na shi ta yi kuri da shi zan da ya fara man waye shi ta yi kuri da ko da ya zo a wannan kuka na biyu kuma shi ne a wannan kuka da aka zo shi da shi to shi ne to biyu ya gani a wannan kuma shi da wa ba ta wajen cewa ya ga Allah za ku ga wato wasu da wannan suka yi kafara bawo ila abdi sai wa yi zuwa ga bawon ma auha an gane ko wato ma auha abin da ake fatawa ma ka ga alqur'ani da to shi ne za mu zo nan gaban mu ba ƙara da aya mun zo gurin to hadisi na 110 kenan hadisi na 110 ne kuma babu na gaba babu na nawa na ku ko ba babu eh tabarin da babu aje da yawa ba a can babu babu ma'ana qaulillahi ta'ala babu da yake magana akan ma'anar fadin ubangiji madaukakin sarki wannan shi ne ne da Allah ko akwai ragowa oke to na gani kala sai yake hadata rayuwar mas'ul ko to ai kuwa akbara ramu akbara da abdullahi abdullahi ya zartar da mu karanto eh anna muhammad anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a jibril lahu jiddu bi hadhihi jannati na bana bayani da cewa lallai annabi Muhammad kira da Allah Allah tabbata gare shi ya ga Jibril yana da bukafukai dari shida sai ya rawa wal Bukhari a cikin kitabu bari da kalki babu da kana arukum ani wal malaikatu fis sama sai babu na gaban sabin da bakwai sabani akwai wani tarihi a rawa yace haddathana ibn mas'ud annahu ra'a Jibril lahu fi jannati jannati shine irin babu cewa ibn mas'ud ya rantar da mu cewa wato lallai annabi alaihi salatu wasallam ya ga jibril yana da kafukai guda 600 babu da da saba'in da babu babu ba da kaulin lahi ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra babu da yake magana akan fassara wato fadin Allah madaukakin zargi wa laqad ra'ahu hakika ra'ahu wa da ya zabiri yahudi ila bada to shine ayar da yanzu كذبوا ونسي أبارو الوثن والذي علمه جديد القوى ذو مرد فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القرآن ما رأى في في لقد من آيات ربه الكبرى أتدركوا يقول هذا من آيات ربه الكبرى بل ولقد رآه نزلا كبرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يبكى السدرة ما يبكى ما زال البصر وما أبى وجد yake cewa walaqad ra'a wa inta ya gan juwaidan wasu kace malaika jibril ma jira yi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ga Allah kace ya ga Allah نزلت الأخرى قروا نبيه وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء فيما لم تنبأ shin annabi ali da ta sala ya ga Allah jarar da aka Isra'i to annabi li'a wa ahad wa illa jara wa tu dalil da ara ya an masruk babban da yake kira ka an kallo daga masruk ka ne ka kunti da aisha na ce wa Aisha ya umma ta ya ce mahaifiyar ummul mu'minin har ra'a Muhammad Muhammadu rabbahu har ra'a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rabbahu sai annabi Muhammad kira da annabi Allah tabbata gare shi ya ga ubangijin sa tambaya fakala sai ta ce laqad wato da karkan fadari min ma kuntu haka ne ko eh da karkan fadari haka za ga shi na yanin ne saboda wato saboda abin da kafa shine kafa dari wato saboda tsoro ke kaga wato mutum yana cikin wani yanayi kada ma wata magana gaba ɗaya hankali ke dawo kanka eh inda jiki ta dai kawai haka za ki da jiki na ta dai saboda abin da ka faɗa yau aina anta min salati kana ina ake dangane da abubuwa kana ina wata irin amsa kake bayarwa ga abubuwa mana da ka bunda duk wanda ya rantar da su abubuwan da guda uku ba kadi ka gaba to ya faɗi ba daidai ba man hadda saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabu duk wanda ya ga ma cewa annabi Muhammad ya ga ubangijin sa ba kar ka zama ba gaskiya ga ba gina na yi ثم قال عز وجل كان ثلاث يدركه الابصار وهو يدرك الابصار إذا هو واقع إلى الكون بجد مرة وخصوصا في يصير في الكرس جنة وهو النبي shine annabi mai dokakawa da kabir kuma mai bada labari da kuma aya wa ma kana li bashar bi razi ga wani mutum ba ni kalima wallahi Allah ya magana da shi illa wa aw umma da hanyar wahayi ba aw min wara da hijabi ko da wani kai ala ne mu da ne salam an yi magana da shi ta kai lokacin da yake zai kan yana zai ga Allah wani hukun sarki ya Allah yake da shi dan sarari ولكن انظر الى الجبل اما لا يمكن ان قالوا كذلك كذلك الذي تكار وقال هو فتوبه كذلك ان يا تفت اولون تزاد ولما تجلى ربه للجبل لا يوجد يتجلى ادوكا جعله دكا sai ga zuci saboda firgici gaba ɗaya ya narki ya zama gari eh ya yi murmushi wa kan rabu ka sa'ikan annabu ta zama da tsoro da firgici ganin dukiya ya mai babu ya tuba to kaga wannan yanayin da kuma idan ka ya ga ubangi da kuma to ina da akaran barori ba zuwa inda Allah ya yi annan goza ya tuba saboda an yi tajalli a zuciya amma kai akaran bara a Najeriya kan saboda ji ga Allah hankali da je ne bare ka wannan to shi ne wato illa ni wa illa wa al-azmi wa ra'il wabtaje wa man haddatha annahu ya'lamu ma fi jari to wanda ya baka labari ya san gobe ta gobe ko ta jibi shi da ta alkiyama inna la inda huwa an sa'a wa inna jin gaita wa ya'lamu ma fi arham wa ma tadri nafsun ma za ta fi ta mutasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna la alimul khabir to shi ne yake cewa wato duk wanda ya baka labarin cewa ya san me zai faru gobe ko da gobe laraba fakari kazaba ya ke dota ya bada kariya duk makara an san ka kan ko ma da ni nan bi afara da su gobe da ba da su kan me zai tsoro ta gobe wa man hadda ka annahu kataba duk wanda ya zanta da kai cewa annabi ya kauye wani abu daga abin da aka yi gobe da shi fakari kazaba ya yi kariya duk makara an san ka kan ayatin suratul ma'idah يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا kai wannan manzo kai san da abin da Allah ya rubuta cikin sarki ya saukar ba daga ubangijin ba in ba ya haka manzo ba kai san da sabo ba kuma sai yi da hakkin ban kwana mutane dubu da da wani abu yayi wa azuye wa azuye ya ala ku saurara hal ballati fi da'izar da bai ka daga sun ce na ta da wallata kai ne ya kai da ya ba ga Allah sai haka da zai ce Allah ba fa ya Allah ka ce da sai da ya ga uku yace Allah ka ce da duk abin da Allah ya gode shi na faɗa to da kan ka zo da wani abu ta goye kace ai kaza kaza kaza sai a ce ka kai ki ba annabi da tauyi addini domin komai ya gani abun alkai da wanda zai yi duk sai da annabi ya faɗa yake al'ada walakinahu ra'adu abin da yake baruwa ya ga jibrilu ne jira ra'ida yake annabi ne da zuwa ya ga jibrilu a tufarsa karo da ni fi suran bi asuba sabara kai karo da ni shine bayani da sabara kai karo da ni to kaga wannan hadisi imam muslim imam bani shi da bukari ya fitar da shi a kitabu tafsir a suratul nabi ya fitar da shi to a nan abun mutu ba da ne sabani suke kuma a cikin sabon suka ce abdullahi abbas ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya ga ko kuma mubarak da farko wato da na ya da jumhurin sahabbai na ce jumhur dukkan su banka Abdullahi da Abbas kowa ya zaba ga Annabi Muhammad bin Allah ya je ne za mu koyi a wannan ne ya je nan amma ni da Allah za ni wurin da ni gani ba Abdullahi da Abbas ya ga Allah a cikin manyan malamai wa ne wannan ra'ayi Ahmad bin Hanbal shi ba da wannan ra'ayi amma Imam Malik bai da wannan ra'ayi Imam Shafi'i Abu Hanifa duk sun bi ra'ayin da ra'ayi kan cewa sannan duhur an malamai da baya baya duk malamai mu kawai da sun da ba ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba domin bai ga abu na farko karshen da yake take nan garin Allah ba abin da yake garin Allah ya yi domin a jami'ar aljanna sai Allah ya tambaye su ya guje su ya ubangiji ya komai kai mana ya ja ku ne roka sai a tambayi ba da ya cikin aljanna sai ya ya ce gamin Allah ne da Allah ya yi najabi a gani sai shiga ai gamin Allah ba ya ba aljanna da ne to ji da aka ce risalin din sa Allah ya ganin sa wato kamar da za mu ji a tarihi ne zuwa ganin ubangiji a jikin da suke magana akan ganin Allah saboda haka ya ga aljanna da biyu to to shi ne ibn Abbas ya taba akan wannan to amma abin da ya yi mutum yana gudu zai ga Abdullahi na Abbas akwai guraren da ya zo magana yana da layin da ya ce wa Annabi Muhammad ya ga Allah amma wani gurin da zo ga yana ce ce Buhari da zuciya shi ma Abbas yana Abbas ya zo zai ƙara sai dai wannan wani gurin da ya zo ka wani gurin kuma zai iya ji Qur'ani da ka ji ayi zuwa kan kai tunda duk suna magana akan da zuciya to shike da ba da ido ne ake kai amma da zuciyarka idan ka ce annabi Muhammad ya yi Allah za ka malamin ba shi ko ce ka hada magana guddubbi guri da ya bari idan ka ce annabi Muhammad ya ga Allah kana nufin da zuciyarka idan ka ce zai ganku ba kana nufin da ido duk ka hana maganganun shi ba ya yi kaga a je ba matsala mace da za a yi ba a yi da abu wani yanzu ne awa ɗaya na bayani wani sai ya gaya wa nan ne annabi wa annabi da zai zura ya da Allah ko bai gani ba kan ji abun da biyu ku za ka yi bayani ko maganganun duka da ke ka haɗe ka wuce ba wani da zai da ne kuma sannan ba ya yi lamarin kawai Allah wani da zai ka ga wani din annabi ba ku ya Allah ne ko bai gani ba Allah wani da zai ka wannan yawwa yawwa kun san su malaman ilimi ne suka dubba da sai da Allah ta kafu abin da lama da lahu bin da yarabi to shi to shi ne yake cewa hadisi na dari da ne ko حديث النبي ده كان الحديث بها واثنى عشر أنا أرجع قالت لا لا جاء الله قال أبو تيجا تكي من زعم أن محمد رأى ربه duk wanda ya iya cewa dan Muhammad ya ga ubangijin sa saboda haka a magana a gaba yayi magana mafi girma eh mafi girma ko kuma yi da kallama wani sanadi amrin azim yayi magana kuma ya shiga wani cikin wani al'amari ne girma wanda bai kamata ya shige shi ba shine azama to sai ki cewa walaji kadira hari jibrila fi surati abin da ya ga ya ga walaji ba jibril ne a surarsa wa khalquhu halitta taqwa ta dumma ba ta kuku ta to ke tsakanin da shine zama da kana shine ai ba bayan samawati wal ardi tsakanin sama da ƙasa ta tuji ko ka wuce da ya ji da sama sai ya ji da ƙasa wannan ji a ba na gaba da zaku ga jima ko na gani cewa mu ne za ku ga ubangiji kana da kiyama ni za mu dora insha Allah ta'ala kuma hadisan da za mu dora dogaye kwarai da gaske abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan su sai dai kafin mu ka ai za mu tira zuwa ran Allah ya zo mu dan ja hankali sai kuma aka yi wannan ruwan dan Allah ba ya tabi au na ji da zuwa ga Allah ko to kuma da ma aka fito banda tafi na sallah to wani tafi na gaba ai an cinye na wa lokacin ko yawa sai tafi kawai ta ji sai babu dan dake tunda wani dogon hutu a ji insha Allah ta'ala eh banda ta ji Allah to ta ji daga babu dawo karatu insha Allah ta'ala um wai nan ba shi shi ba a dubuli cikin minti da yabo biyu ya fara ranar Lahadi kamar yadda Saudiya ta bada sanarwa kuma Najeriya ma akai kai cewa sai ga wanda ya fara Lahadi yau uku ga wata kwanaki ne da hadisi musamman abin da yawon Islam a Ibn Abbas ya fitowa biri ya zo yi da yani a dukkule annaba ne ta zo kana ga babu wani a cikin dalilin da cikin da wani abu da ake da shi na duniya da Allah ya hukumin talala dan kai ake a yi ya da wani nan guda goma yin na ce yi idan ba ne babu wani darayi da suka kai goma karshe na Ramadan amma yin in dai yin ne daga kullowar rana zuwa faduwar ta to babu wani yini da ya kai wannan kwanakin da yake aikin da kake da alheri babu lokacin da Allah ya kumara ba cikin ba a ware wani aiki alheri ba domin annabi ya alamar salih aiki na gari ta da gudu sadaka kyauta an gane ko hatta sallar walaha in ma ba ka yi kika yi Allah a wannan kwanaki rana ta wuce ya ga abu ko bi yadda za ka iya kullum to babu wani yini wanda Allah ya rubuta aiki alheri ne da wannan ne domin a wannan yini Allah zai iya yarda da ya biya wa kalbi ma dukkan yawa to duk wani abu da kan da kana yi yanzu ma ka dora kawai azumi ya yi sadaka ya yi zakka ya yi kyauta ta magana ya yi da tsada zumunci kyauta ta wani ya yi ya yi azumi za mu yi hadisi da ya zo magana hadisin hafsa kan kwana goma abin da ya sa wani malamin sai magana kan zo da yin azumi da sallah haramu da take wato ko abubuwa guda hudu annabi ali ta tsara da ta baya baje sai ta kawo azumin kwanaki goma da goma wanda sai in tabi aka abin da take yayi har yi azurar sallah a rabu ko bai ko ba fara azurar a rabon ne azurar sallah shi ne malai suka ce bai ba rabu ka dauki azumi kai wasu kwanaki ko kar ba kai da kai wasu kwanaki domin azumi yana da alamar da sai ka dauka a cikin ayyuka da yanzu za ka yi da azumi yayi wata da ka saba da jinin dalalu sai kai amfani da jinin dalalu sun ka kai ka yi nuru ala nuru kenan ga jinin dalalu da ka kazaba ga shi kuma kwanaki ne ba za ka yi nam ita ma rabuwa ya ce alheri idan kai rabuwa a wannan lokacin ka yi rabuwa saboda ne za a baka ladan biyu wa Allah biyayya shi wannan ladan za a ba an gane ko na'am ranar sallar juma ba a yi ya makura dole daga nan sai dora kwarai kuwa wanda zai ya zama kafara ko kalmar ta yi kauri da yawa ai idan bai fara ba kamata ya wani jiwa yana ya fara farkon wata wa zai samu garafa ko da an yi yau wani ne kawai Allah ba zai biya ne da an zo wannan da ya zo 29 wata ya mutu to ya yi talatin shine aka ce wanda ya fara a farkon wata za ka yana iya samun garaba da azumi biyu a cire mutum domin in ya zo yin da dare mutum ya kuma zuwa yin da tara duka ya gama wata biyu aka ce mata ba kwana ta ce aka ce wata biyu an gane ko to saboda haka wannan shi duk wani aiki da alkhairi ko me a wannan yin ana zo mutane su yawo da yin ko me to saboda haka kun ga lokuta ne da ya kamata murara wajen wato bauta Allah ko kullum da ibadoji da wanda da ke inganta su azumi da raka da sa kyauta duk wani abu da ka yi da wanda ba ka yi da kuma koya kai ta wannan yin da za albarka idan Allah ko kullum da yake da ko wani ma addu'a irin wannan lokutan da yake yi baka da abu ya zuwa da haka ki dai wata abubuwa daban daban saboda haka sai ga Allah ya biya maka bukatun da ta bangarori daban daban an gane ku saboda haka wannan shine a dunkule da gani ga wani jabi kwanaki masu albarka sannan abu ne biyu da nake so in ji hankali don ba fata ba da yawa yara ba su tafi akan al'ada cewa an jabi ko kafin tsallaka nan wanda Allah madaukakin sarki ya wone yau zai layya yana cikin mustahabbi baya cikin wajibi mustahabbi ka zama ka dauki kifa irin ta wanda zai yi wato yake yake haji kaga wanda yake yake haji kuma yana cikin mutanen da ba sa yin kumba farki ba sa aiki da abin da ya kama da wannan bambancin ka zama ba jiki kawai sa jirani kai za ka sa shi kuma baya zawa shine bambanci ku to ana so wanda zai yi gaya matasa musamman matasa a dai zuwa za a dinga tsere da mu Allah ya hore ba waya da gure waya da ni waya da jami'in mu da duwa amma ba za ka tsira ba ku cikin da ne ko da ba saboda haka wannan ibada ce Allah da yawa wanda zai ga ba muka gano cewa kawai an rika bar mu a baya wanda Allah ya hore ba kana da hali kai kuma za ka albarka cikin rayuwa da kanan Allah zai huta hore ba ko aure ne zai da Allah ya san hore ba wato kaji da rayu ba zai huta ibada saboda haka lalle wata san ba dai wanda yake madina da gamban zai ci ba yana cikin wanda ya zai yake kuma ko sai ka ba mu ba idan kai ya yi wato a lokacin da ya yi daga ba a zo ba za ka yi ba ba amma ba ka cikin wanda aka ce ko ana so lalle ka ba ka da rage da wani kira kubawa wato kira daji ko yin aski ko abin da ya kama da wannan amma idan mutum zai layya akan kansa to da biya shi lalle ana bukata ana so sosai ya yi ɗauki wannan duma saboda yi ne musala idan mutum ya yi ga wanda ba dan yadda ya yi ko ba ya yi ladan wanda ya wannan aikin zai wani sabo shi kenan shi kenan ko kuma da shi ba shi da harkar kudin yin laya yana ya ci gaba da yin abin da sai yanzu a yi wannan ba shi yau din da sai aka bani kyautar abu to da yau zai kawo domin da bai haka bane a kan ba shi da kudi kuma bai ba ta kan da zai zo ba kawai ya yana jiran na zai zo da gaban gonar sadaka ya Allah ya sa wani aiki masa rayuwa to da yanzu kuma sai a kawo kuma sai ba da samun ladansa ta wannan bangaren to saboda haka wannan shine abubuwan da muke so mu ga hankali wato a a kan muna fata Allah ya rage cikin sarki da za ka ka eh abin da aka fito ranar arba mutanen Saudiya za su tsaya arba abin da Allah ya fito kuma ranar arba shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wallahi duk wani zikiri da ya kai ta wannan ba ko bukata ne da kawai kuma ba ne ka dau wani abu da ne ba kawai da wani da fada to ba abin da yake wannan to da ka ado yi ba da dana ta in Allah ya duba ranar karatu mu da jira in ga da tafsiri za mu kara ne dawa wannan tunatarwa musamman abin da yake gabara ba tun da lokacin ya wuce da sallah amma dai wannan shine a dunkule abubuwan da za a zo amma ga Allah kan da ya ce mutum ne kadai kawai duk wani aiki a cikin ba da jami'i ba duk abin da kaje ne alkhairi ne wanda ake biyawa Qur'ani a Qur'ani da hadisi da sauran da dai ake so kai shikenan na'am ayyam da kiri in san samu ne abin da aka fito so ake kake galta da wata ibada ta ita kanta ibada cin naman ba annabi alaihi salatu wasallam ya ayyamu aklin wa shurbi wa shurbi wa dhikrillah ta'ala so ake kake galta da wannan ibada ba a duka dubo da wata rana guri na ci da ta da ambatan Allah shi za a ce duk bayan sallah ake ambatan Allah wanda mun zo ranar Allah da Allah da rani bayani akan shi ma ambatan Allah tunda ya mutu da lokacin insha Allah ta'ala wannan shine wannan tunatarwa ce ne sai kuma kwarai da gaske sai samu ne idan aka zo duk wata ibada ta aje ta wannan ibada da aka dora wa ita za ta yi ko da ba ni ya ku zawo ita ya yanzu dai a huta Allah ne baka ladan ka samu za ba ka ladan wallahi ala Allah baka kun sarki ya dace da ni ala ba ni ya ya to to akwai irin su wato yan kwamitin masallaci kayan su guda biyu ba su da lafiya kuma wato kusa ana neman kuɗi mai yawa dangane da rashin lafiyar su muna da kowa ubangiji madaukakin sarki Allah ya ba su lafiya ta ci ba mutum Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa masa al'amuransa ya hore masa abubuwan da ba su zai ɗauki ɗawainiyar akwai Musa Ladan shi ma yana da gari ba zai lafiya muna da kwan ubangiji madaukakin sarki ya ba su lafiya ta ci ba mutum gara ta ba ma da yanayi na gargaɗi waɗanda suke yi a kai da wannan kyawun ta muna da kwan ubangiji da suna yin kyakkyawa Allah ya ba su lafiya ya daga kafin ya nemi musu da rashin lafiyar kafara muna da kwan ubangiji da suna yin kyakkyawa da kuma kun ga wata kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne da ba ku kun musa wannan wato ibada da ake aiwatarwa Allah ya sa mu na cikin waɗanda za su dace wato da ribatar kwanakin masu albarka Allah madaukakin sarki ya hore mana abubuwan da za mu yi ibada a cikin wannan kwanaki masu albarka muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon ka wata fata waɗanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi mahajjatan mu da suke ta tafiya Allah ya sa su yakin hajji karfafi Allah madaukakin sarki ya nuna mana lokacin da za mu ziyarci wannan aiki mai albarka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا اخي kai za ka jiran sallah to kasan dubu gajiya Allah